نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani ya zo zai shiga addinin musulunci kana so za ka musulunta kai ka sa kanka ko wani ya takura ka dole kai ka sa kanka to zan gaya maka abin da ake faɗa a amince da shi a yadda da shi a gamsu da shi a zama musulmi ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah abinda ka ce a cikin larabci zan fassara maka in ka gamsu shine musulunci ka ce daga yau na yadda na aminta na gamsu da raɗin kaina ba wanda ya kamata a kaɗaita shi da cancanta da bauta sai Allah shi kaɗai ba zan bauta wa kowa ba sai Allah daga yau ka yadda da haka kace kuma ka yadda Allah ɗinnan da zaka kaɗaita shi da bauta ya aiko annabi ka yadda Allah ya aiko annabi Muhammadu a matsayin manzansa ne bawansa ne ka yadda da haka to amincewanka da waɗannan kalmomi biyu shine addinin musulunci menene sunanka to sunanka sunanka sande ya ce amma ya zaɓa wa kansa a dinga kiransa Muhammad lalle ka zaɓo babban suna saboda haka muna fata Allah ya tabbatar da kai addinin musulunci daga wane yanki ka fito daga ina oke daga kaltungo to masha Allah to Allah ya tabbatar da mu da kai a cikin addinin musulunci akwai 'yan kwamitin mu suna nan za su koya maka addinin musulunci da yadda ake bautar Allah akwai abin da ya hau kanka yanzu yanzu bayan shigowarka akwai abin da za a koya maka shi mataki mataki da haka yan kwamiti aiki ya same ku sai ku koya wa Muhammad mai suna Sande a baya wanda ya fito daga yankin Kaltungo ya zo ya shigo addinin musulunci ku koya masa addini Allah ya tabbatar da mu da shi baki daya yau muna 23 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo ashirin ga watan bakwai dubu biyu da sha hudu muna nan za mu tashi farkon suratu abasa ko suratul a'ama wannan sura makkiya ce da ijma'in malamai baki ɗaya sannan a tartibin jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta tamanin adadin ayoyinta arba'in da biyu adadin kalmominta ɗari da talatin da uku adadin huruffanta ɗari biyar da talatin da takwas wannan magana tana tabbatar da abin da sura da ta gabace ta take tabbatarwa shine aqidatul tauhid war risala wal ba'th aqidar kadaita Allah da bauta da manzancin manzon Allah da kuma tabbatar da tashin alkiyama na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Abasa ya ɗaure fuska ya sha kunu, wata walla ya ba da baya. An ja'ahul a'ama, saboda makaho ya zo masa, wa ma yudrika me ya sanar da kai la'allahu ya zakka, me yiwa yana son ya tsarkaka ne ya tsabtata ya inganta aƙidarsa da ibadarsa au ya zakaru ko kuma ya tuna fatanfa'ahu zikira tunawar ta amfane shi fazakir in fazakir in nafa'ati zikira wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin wa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id to Allah ta'ala ya ce ko ya tuna tunawar ta amfane shi amma manistagana amma wanda ya wadata ga barin addinin Allah saboda dukiyarsa da ‘ya'yansa fa'anta lahu tasadda kai kana bijira zuwa gare shi kana fatan ko zai karɓa ko zai gyaru wa ma alaika Allah ya zaka to menene laifi a kanka Allah ya zakka idan bai tsarkaka ya bi musulunci ba in alaika illal balagh wa alaina alhisab wa amma man ja'aka yas'a amma wanda ya zo maka yana sauri ya karɓi musulunci ko ya sa'a mina sa'ayi yana yin aikin da zai amfane shi a lahira wa huwa yakhsha shi yana jin tsoron Allah yana son ya koyi dokokin Allah ya bi su fa'anta anhu talaha amma kai kana shagala gabarinsa kana kau da kai gabarinsa kalla to kada a yi haka innaha tazkira wannan tunatarwa ce wa'aztarwa ce jan hankali ne faɗakarwa ne nusantarwa ne faman sha'a wanda ya ga dama zakarahu ya tuna Allah ya bi Allah ya kuma ambaci Allah fi suhufin wannan faɗakarwar tana nan cikin takardu mukarrama wanda aka karrama su su ne littattafan da Allah ya saukar attaura injila zabura ƙur'ani suhufi ibrahim wa musa waɗannan duk mukarrama ne min karrama yukarrimu takrim mukarrama ismu maf'ul ne na karrama waɗanda aka karrama su marfu'atin ababen ɗaukakawa daga rafa'a yarfa'u rafi marfu wanda aka ɗaukaka su mutahhara min tsahara yutahhiru tatahir mutahhar mutahhir ismu fa'il mutahhar ismu maf'ul wanda aka tsarkake su kamar yadda Allah ya faɗa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa mutahharun taharun tsabtata tsarkakakku bi aidi safara suna hannayen jakadun Allah ambasadoji waɗanda Allah ya aiko da saƙo su ne mala'iku da annabawa kiramin waɗanda suke da girma masu karamci barara kubutattu masu daraja jam'u bar sai a ce barara shine jam'insa to malamai sun kawo dalilin saukar waɗannan ayoyi guda goma sha shida da muka karanta cewa ce ƙalal mufassiruna kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yauman wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yunaji utuba tabna rabi'ata yana ganawa da utuba tabna rabi'a wanda mun ce wannan babban mutum ne a cikin ƙurayshawa da aka annabi yake sa rai da musuluntarsa don musuluntarsa za ta jawo da yawa su shiga addinin musulunci ganin ya fi kuɗi ya fi shekaru ya fi fasaha ya fi gogewa don haka suke gabatar da shi wa aba jahal bin hisham da kuma aba jahal bin hisham wa umayyata wa, wa ubayya ibn khalafin yad'uhum ila ila Allah ta'ala annabi yana kiransu zuwa ga addinin Allah su ukun nan wanda su ne shugabannin Qurayshawa kuma su ne jagaba wajen daru da rigima da addinin Allah wa yarju islamahum manzon Allah yana fatar musuluntar su faja abnu ummi maktumin al'ama sai ga Abdullahi bin ummi maktum ita wannan mata Atika bintu Abdullah ita ce mahaifiyarsa wannan sahabi yana cikin as-sabiqun al-awwalun wanda suka karɓi musulunci a farko kuma bayan Mus'ab bin Umair ya shigo Madina shine mutum na biyu da ya shigo Madina ya zo ya kafa makaranta kafin annabi ya yo hijira ko ina sun shigar da addinin musulunci da haka annabi yana girmama Abdullahi bin Ummi Maktum sannan kuma har ma yana wakilta shi riƙon Madina a wasu lokuta kuma ya sa sha shi limanci shi yasa yake cewa shi babban burinsa a duniya shine ya samu shahada kuma yana cikin ladanan manzon Allah guda hudu kamar yadda malam ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad ya kawo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ladanai guda hudu babban su shine Abdullah bin Ummi Maktum she Bilal yake bin sa sai kuma Sa'adun al-Qarzi ko Sa'adun al-Qarz sai kuma Abu Mahzura yace waɗannan su ne mutum hudu da suke yi wa manzon Allah kiran sallah biyu a Madina wancan a Quba wancan a Makka to shine kun ga mutum ne mai daraja kenan a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in mun kalli waɗannan abubuwan guda biyar yana cikin manyan ladanai yana cikin sabiqun al-awwalun annabi ya bashi rukun Madina ya sa shi limanci kuma yayi shahada a Qadisiyya lokacin da aka fita yakin Qadisiyya yace lalle sai Sa'ad bin Abi Waqqas ya sa an bashi tuta aka ce to ai kai makaho ne yace duk da haka da rike tuta kun faɗa ne in dai rike tuta a ganta a tsaye a hannuna to anan ya shahada an ce waɗanda aka binne a Qadisiyya yana daga ciki a wannan gurin to shine Allah subhanahu wata'ala wato Mala Ibn Kasir yake kawo mana wannan kissa cewa ga abin da ya faru wa yaj'alu yunadihi wa yarju islamahum sai shi fa ja'a ibn ummi maktumin al'ama sai ga shi makahon nan ya zo faƙala ya ce allimni ya rasulallah mimma allamaka Allah ka karantar da ni ya manzon Allah daga irin abin da Allah ya sanar da kai wa ja'ala yunadihi wa yukarriru nida yana kiran manzon Allah yana nanatawa wala yadri annahu mushtagilun bi kalami ghairihi na farko dai shi makaho ne bai san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi ma wasu wa'azi ne a gabansu bai san suwaye ba sannan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana sa rai da kwaɗayin waɗannan shugabannin ƙuraishawa ko za su shiga addinin musulunci domin shigarsu ci gaba ne mai yawa a cikin wato da'awa da wa'azi da annabi yake yi da haka kenan kaga shi ba laifi ba da ya zo yanke annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma annabi ba laifi ya ba da ya ci gaba da kiran waɗancan domin dama aikin manzo shine ya kira mutane zuwa ga addini kuma ya sa rai ko za su musulunta ɗin don haka an samu wato shi ya zo da wani abu shi kuma yana wani abu to shine ya zama yana kiransa yana cewa sanar da ni shi kuma wala yadri annahu mushtagilun bi kalami ghairihi bai san cewa shi kuma ya shagala da kiran wasu zuwa ga addini ba hatta zaharatul karahiyatu fi wajhihi har sai rashin jin daɗi ya bayyana a fuskarsa liqata'ihi kalamahu saboda ya yanke maganar annabi sallallahu alaihi wasallam فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على القوم يكلمهم sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya juya ya kyala wannan tukunnatin da shi na ciki ne shi musulmi ne waɗannan ku arna ne ake kiransu ga musulunci kun ga a cikin babin usulul fiqh wajen wato taqdimul aham summa al muhim waɗannan da za su shigo addini su ya kamata a fifita wajen kira a wannan lokacin fiye da shi da yake ciki mai sa a koyar da shi to amma Allah kuma shi ya san zuciyar mutanen nan ba za su musulunta ba shi yasa a wajen Allah kuma ya fifita a saurari shi wannan makawan a koya masa addini ya fi waɗancan gumaguman arnan waɗanda su ba su shirya ba shiga addinin musulunci ba ba su shirya karɓar wa'azi ba kun ga abin kenan shi Allah yana magana akan gaibu ne wanda shi kaɗai ya sani shine zuciyar mutanen nan ba za su musulunta ba shi kuma annabi yana magana akan sa rai su musulunta saboda wannan na cikin gida ne shi ko makaho yana so a koyar da shi addini kun ga kowanne kenan yana kan babinsa da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi gaibin zuciyarsu ba za su musulunta ba ai ba zai bata lokaci a kansu ba amma sa ran su musulunta yasa ya shagala da jan hankalinsu wanda Allah ne kuma kadai ya san abin da zuciyarsu ta kunsa amma kai mai wa'azi ba ruwanka da wani zai karba ko ba zai karba ba ka sanar masa ka bar shi da Allah Allah shi ke shiryawa hidayatul tawfiq wal ilham a hannun Allah take laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kun ga Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama wanda ya so ya shiryar da shi to shine yace fa a'rada anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa aqbala ala alqaumi yukallimuhum sai ya fuskanci waɗannan mutane yana magana da su fa nazalat hadhihi alayat sune wannan ayoyi goma sha shida suka sauka fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukrimuhu ba'da zalika bayan wannan lokaci sai ya zama duk sanda wannan makaho ya zo makaranta annabi yana masa girmamawa ta musamman wa ya ƙulu marhaban biman atabani fihi rabbi barka da zuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya ja hankali na game da shi wannan imamu tsabari ya rawaito daga hadisin abdullahi dan abbas a cikin isnadin ruwaya abdullahi dan abbas akwai atiyatul aufi wanda wahin ne da haka wa fihi majahil wa anhu majahil wa zakarahu ibn kasirin fi tafsirihi wa qala fihi gharaba wa nakara لكن أصل الحديث قوي له شواهد wannan kisa a takaice dai malamai da yawa sun inganta wannan ruwaya ko kasance wannan shine dalilin saukar wannan wato ayoyi guda goma sha shida da muka karanta na'am utilal insanu ma asfara min ayi shay'in khalaqah من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kutilal insanu, ai, lu'inal insanu, kutila a nan bi ma'ana lu'ina, Allah an ci mutum, ma akfarahu mamakin kafircewarsa, me yasa zai kafircewa Allah da wani dalili? Annahu ashara ila kulli kafir, an ce wannan nuni ne zuwa ga dukkan butulu wanda ya kafircewa Allah, ai ma ashadda kufrihi ji mala ibnu jaraj mamakin girman kafircinsa ko ayu shay'in akfarahu menene ya kafirtar da shi wani dalili yake da shi da zai kafircewa Allah ko ala jihati ta'ajjub ana mamakin yadda dan adam ya shiga cikin masu fada da Allah masu kafircewa Allah masu butulcewa Allah masu wato kangarewa Allah min ayi shay'in khalaqahu daga me Allah ya halicce shi idan mutum yana so ya gane asalinsa da tushensa zai ga ba wani abu bane shi yasa malam al-Hasan al-Basri yake cewa dan adam Allah ya gama da shi ta yadda ya fito da shi daga mafitsara guda biyu mafitsara guda biyu mafitsara biyu daga nan dan adam ya fito yace to an gama da shi sannan ka dubi ruwan da aka kada aka yi shi ruwan mani ka koma iziya da risala suka yi maka bayanin kalarsa in ya bushe da kalarsa in yana ɗanye za ka san mutum ba wani abu bane in bai ba Allah ba shi sa Allah ta'ala ya ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahaman ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهوي الموتى ودا كدان adam ba komai bane sai ya ba Allah in bai ba Allah ba shi da wata daraja sai Allah ya faɗi daga me ya halicce shi din yace min nutfatin daga digon mani khalaqahu Allah ya halicce shi faqaddarahu kuma ya gwargwada shi ma'ana ya gwargwada gabansa yadda kansa zai kasance da idanuwansa da hannayensa da ƙafafuwansa ko ya ƙaddara shi mataki-mataki tun daga ɗigon mani zuwa jini zuwa tsoka zuwa ƙashi zuwa ɓargo zuwa jijiya zuwa kayan ciki zuwa hanta zuwa saifa zuwa ƙoda zuwa hanji zuwa uwar hanji aka yi masa wayarin aka yi ƙwaƙwalwa aka yi ƙofar ido aka yi ta hanci aka yi ta baki aka yi ta gaba aka yi ta baya aka yi yatsu aka yi gabbai aka zuba wato kashi aka zuba ɓargo a cikin kashin aka lullube shi da jijiyoyi aka yi wayarin aka kawo kuma nama aka sa aka kawo fata aka sa aka kawo wayarin ɗin ruwa aka yi na jini aka kuma motsar da shi aka busa masa rai sannan aka yi shi baki ko fari ko dogo ko gajere ko mai kiba ko siriri ko tsila ko wada ko darawada ko ɗan afirka ko ɗan esha aka yi shi kuma aka zaɓi ƙabilar da ake so aka saka shi a ƙabilar kuma aka yi ma uwa da uba shikenan ba yadda zai haka zai samu kansa to duk waɗannan abubuwa yana ƙarƙashin faƙaddarahu ko ma'ana ta uku faƙaddarahu ala istiwa Allah ya gwargwada shi yadda zai iya miƙewa dan adam yana rarrafe ta zai zo ya miƙe har ya ruga da gudu ya masa birki ya masa giya ya masa komai gashi na abun mamaki baya shan gas baya shan fetur ba a masa sabis da bakin mai balle a ce ba a yi masa juye ba jiya don haka yau ba zai iya zuwa ko ina ba ba a masa caji balle a ce ana ana low caji a ce ba wuta yau ba a caza shi ba zaka ba zai samu damar zuwa wajen tafsiri ba ba shi da caji ya samu low caji duk waɗannan abubuwa ɗan adam ya kamata ya gode wa Allah to shine faqaddarahu kenan summa sabila yassarahu sannan tafarki Allah ya hore masa tafarki a nan ma'ana sahala lahu ilma bi tariqil haqqi wal batil Allah ya hore masa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna saboda haka tafarkin anan yana nufin tafarkin bin Allah wa man yushaqiqir rasula min ba'du ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ma'ana wannan shine fassara ta farko ko kuma abin da yafi dacewa a siyaki summa sabila yassarahu sannan tafarkin nan na fita daga cikin mahaifiyarsa Allah ya sauƙaƙa masa shi ya samu sauƙi wajen fitowa amma ita uwa ta ɗanɗana kuɗanta ita uwar da take haifuwan mutum to tana ɗanɗana kuɗanta a lokacin haihuwa in ka kalli girman kansa da tsawonsa ka kalli ta inda ya fito kai ka san wacce aka fito ta nan an ɗanɗana mata kuɗa ba kaɗan ba da haka shi yasa uwarka ko mahaifiyarka ko babarka take da haƙƙi mai girma guda uku a kanka shi yasa wani ya ce man a haƙƙo bi husni sahabati wa ya fi cancanta in kyautata masa wajen zamantakewa annabi ya ce ummuka thumma man ummuka thumma man ummuka thumma man abuka wanda ya fi kamata ka fi cancantawa wajen kyautatawa babarka ita ce za ka mata so uku saboda wahalar ciki zaman kansa yake zama da ciki tashi da ciki shi matsalar ciki ba a ajiwa a huta haka za a tashi kurtsitsi wajen zama wajen tashi wajen numfashi wajen tafiya da wahalhalin da za ta sha na wata tara ɗin nan ko sama da haka ko ƙasa da haka ba ƙaramin wahala take sha ba sannan na biyun an zo haihuwa akwai firgici akwai razani akwai tsoron ma ko ta mutu ko ɗan ya mutu ko duk su mutu ko duk su rai sannan ga raɗaɗi da zafi da zogi wata ma ɗan baya fitowa sai an mata operation wata ma sai an ƙara ta wani ma ɗan ne zai ƙara ta da kansa kuma bayan ta haihu nan fa bata gama ba shayarwa goyo reno tumbuɗi amai gudawa kuka rashin bacci kaiwa asibiti bin layin asibiti duk uwan mutum ta sha wahala da wannan to ya zai samu alheri duniya da lahira idan ya saba babarsa to da kowa je ya kyautata mahaifiyarsa in yana so ya gama da duniya lafiya summa sabila yassarahu summa amatahu sannan Allah ya matar da shi dama ya ce kowa sai ya mutu kullu nafsin za'iqatul maut kullu man alaiha han kullu shay'in halikun illa wajaha kowa zai mutu kowa zai kare kowa zai tafi wal innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada qul fadara'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin Allah ya ce in kun isa ku tun kuɗe kanku mutuwa in ku masu gaskiya ne waye isa to amma tahu kenan ya matar da shi Allah shi ke matar da shi fa aqbarahu kuma Allah shi yake cewa a sa shi a kabari ma'ana dan da muka karanta alam naj'alil arda kifata a haya'an wa amwata Allah ce ban sanya ƙasa ta wadace ku ba burbushin ta rayayyu ƙarƙashin ta matattu wanda ya mutu sai a yi rami a sa shi a ƙasa wanda yake rayuwa kuma sai ya gini a samanta da haka gidanka biyu ne a duniya gidanka na kwana da gidanka na kabari malam farra'u ya ce ai ja'alahu maqburan abin da ake nufi da fa'aƙa barahu Allah ya sanya shi mai karɓar bunnuwa ne walam ya ja'alhu min manyul qalis siba'i wa tsayir Allah bai sanya ɗan adam irin gawa wacce in ta mutu ake wurgawa a shara ba ko kuma irin gawar da ake wurgawa tsuntsayen ungulu ko kuma a ce da Allah gidan zu ana neman nama a ce ai kakanmu ya mutu da aka ɗauka a wurgawa zakoki ɗan adam ba a masa wannan wulaƙancin amma sai aka ga ɗauki gawawwakin kaji da gawawwakin abu an zubawa wasu dabbobi sun cinye amma gawa ɗan adam ko a hanya aka ganta sai ga duk an damu amma sai a wuce ta kaza a wuce ta sa a wuce ta kaza ba a damu ba sai za ta yi ɗoyi a ɗauke amma ta ɗan adam Allah ya mata wata kiman da duk inda aka ganta so ake a bizne ta ko a binne ta to shine ma'anan fa aqbarahu fa ka'anna al-qabra mimma ukrima bihil muslim wato kabari yana cikin karamci ka mutu a maka wanka a yi ma sutura a yi maka sallah abin ne ka shi ma daraja ce ya fi a wurgar da gawaka akan hanya walam ya ƙul ƙabarahu bai ce ƙabarahu ba saboda ƙabarahu masu sawa a cikin ƙabarin kenan amma fa a ƙabarahu li annal ƙabira huwa dafin biyadihi wanda ya binne ka da hannunsa sai a ce ƙabarahu shi yasa Allah ce summa amatahu bai ce fa ƙabarahu ba sai ce fa a ƙabarahu a ƙabara yuqbiru ikbar saka ka a cikin ƙabarin ma'ana yi maka hukuncin ka zama darajar ka shine a binne ka wal muqbiru Allah mai yi wa mutum kabari shine Allah li'annahu sayyarahu maqburan saboda ya mai da dan adam ya zama abun binnewa shine darajarsa falaysa fi'luhu ka fi'lil adami ba yadda shi dan adam shine zai dauka ya saka wal arabu taqulu batartu zanabal ba'ir na yanke ko na gutsire jelar raƙumi wallahu abtarahu amma Allah shi ya kaddara yankewar wa abadtu karna sauri na karye kahon sa wallahu adabahu wa tsarabtu fulanan anni wallahu a tsaradahu ai sayyarahu tsaridan shi ma abu ubaida ce a kabarahu ai amara an yi kubara Allah ya umarni in mutum ya mutu a saka shi a kabari wa ja'ala lahu kabaran kuma Allah ya ce ya masa kabari malam barutan suna cewa لما قتل صالح بن عبد الرحمن أقبرنا صالحا فقال دونكموه معناه كجيكو ساشي أقبري shine yake cewa law asnadat maitan ila nahriha asha wa lam yaslam ila qabiri wai wata mata yake ba ce da za ta jingina matacce a jikin kirjinta to da sai dawo rayayye ba sai an mika shi zuwa ga wanda zai saka shi kabari ba kaga an zuga ta da yawa ko to shine yace fa aqbarahu ma'ana Allah ya kaddara a sa ka a kabari shine mutuncinka su ko mutane sai su ɗauke ka su maka sallah su maka wanka su yi ma sallah su tona kabari su saka ka masoyinka ne mai cewa a ƙara ƙasa a can masoyi ne mai cewa a ƙara ƙasa a can a ƙara faɗin can a zurfafa can a gyara can a tura can ɗan sassaƙe can ɗan tura can rufe can toshe can danne can binne can lailaye can ture can saka can duk soyayya ce ta sa ake ta bada wannan umarnin a ga dai kayi daidai a cikin kabari bai ma yawa ba bai ma kaɗan ba wannan rigar da baka ɗinkawa ka sa ran sallah to ita za a ɗinka maka ka je lahira da ita thumma iza sha'a an shara'u an shara'u sannan idan Allah ya ga dama ranar da ya sa wa alkiyama shi sa aka dangana alkiyama ga mashi'ar Allah saboda shi kadai ya san lokacin da za a yi ai ba'asahu yuqalu an sharahu an shara Allahu al-mauta fanushiru Allah ya tashi matattu sun tashi wa nasharul mayyiti a gani hayya huwa bi nafsihi shine ya rayu da kansa hatta ya ƙulan nasu min mara'au ya ajaban lil maitin nashiri an nashir wal manshur shine aka ce yawmun nashri wal hashar ranar tashi da kuma taruwa a gaban Allah ta'ala kalla Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kalla ba haka ba ne ma'ana ɗan adam ya yi butulci lamma ya ƙazima a marahu lokacin da aka sa shi a ƙabari bai ma riga ya yi duk abin da aka sa shi ba to aka ce wannan da wa ake yi aka ce da kowa da kowa ake duk wanda ya mutu a lokacin da ya mutu bai gama abin da aka sa shi ba ya mutu a yi shine lamma ya ƙazi ita lamma bambancinta da lam dukkan su harfu nafayin ne sai dai an nafai bi lamma yastamiru ila zamanin takallum in ka ce lam ka kore baya lamma kuma ka kore baya har zuwa yanzu ma'ana har lokacin da ka mutu baka gama yin abin da aka saka ba mutum yana mutuwa ne yana tsaka aiki yake mutuwa ko saboda haka lamma ya qadi ma amarahu har yanzu nan zuwa lokacin mutuwarsa bai gama sauke nauyin abin da duk aka umarce shi da shi ba ana nufin musulmi ma a cikin aikin Allah ya kamata a same shi ya mutu shi kuma kafiri a cikin sabo kaga ba wanda ya gama shi wannan bai mayi ba shi kuma wannan bai gama ba aka ɗauki ransa to shi yasa Allah cikin rahamarsa tunda kafiri ya nuna da an bashi ko shekara biliyan zai kafirci zai ta yi shi kuma mumini ko da an bashi ya shekara biliyan yanzu za mu daina sallah don shekaru to sai Allah ya baka sakamako na dindindin domin kai ma ka nuna da an raya ka dindindin za ka yi wannan addinin dindindin shi ma da an bashi dindindin zai ta kafirci dindindin to zai a masa sakamakon dindindin kaga kowa an masa abin da ya ɗauko hanya ya kuma tsaya a kai yake yi falyanzuru al-insanu ila ta'amihi Allah ya ce lalle mutum ya yi duba mana zuwa ga abincin da yake ci akwai aya akwai darasi a cikin abinci in ka duba wahalar da ake wa abinci zamanin da abinci yake ɗauka kafin ya zama abinci da kuma zamanin da ake ɗauka a cinye shi da zamanin da yake yi a jikin mutum ya fita sai ka ga cewa wahalar abincin ta fi abincin yanzu misali tun daga gyaran gona saukar damuna zuwa, no, zuwa shuka zuwa noma zuwa maimai zuwa gyara zuwa feshi zuwa jiran ya tsawo zuwa ya yi ƙarfi ya yi ƙwari zuwa a yanke zuwa a shanya ya bushe zuwa a ɗaure a matsayin an yi dami-dami zuwa a zo a sake baje shi zuwa lokacin da za a yi sussuka a yi casha zuwa lokacin da za a zo a yi surfe zuwa lokacin da za a yi tankaɗe a kai a niƙa a zo a sake tankaɗe tsakin sannan kuma a zo a yi wato talge sannan a zo a yi tuƙe sannan a zo a yi malmale a yi malmala a ɗauko ta a saka maka ita a kwano ko ba za ta ciwu ba sai da miya to sannan a koma babun miya shi kansa babun miya rukunan miya abubuwa ne da dama da farillan miya akwai farillan miya akwai sunnonin miya akwai mustahabban miya akwai abin da ba sai an sawa miya ba za a iya ci ba sai da nama ba sai a sa wake ko saboda haka ana sa ruwa a cikin rukunan miya akwai ruwa akwai ganyen da za a sa akwai dan gishirin da za a yafa akwai kaza akwai kaza su magi wannan duk mustahabbai ne da nama da sauransu to bayan duk an gama wahala hada miyan nan gaba daya idan ka ci abincin nan akalla zai awa goma sha biyu baka je yunwa ba to shikenan cin abincin kaga duka dai ba zai wuce minti talatin ba duk janjaninka sannan dadewa abincin mu ɗauki awa goma sha biyu rabin wuni mafi tsawon abinci mai daɗi mai kyau mai lafiya mai gina jiki ya awa goma sha biyu sai ka ji mutum kuma yana neman akwai ban ɗaki kusa ma'ana wannan abincin zai fitar da shi ya je kuma ya je ya kasayar da shi shi kenan fa shi sa wani aka ce ina mashin ɗinka ya ce yana shadda ya cinye shi ya sai masara ya cinye ya zubar da shi a shadda saboda haka kaga wahalar da ake wa abinci da zamanin da ake ɗauka ana ci da zamanin da ake ɗauka ana fidda shi da kuma yadda ake ƙoƙarin kwashe shi aje a zubar duk yana nuna mana darasi shi sa aka ce misalin mutum misalin masai in bai ba Allah ba masai duk a gama wahala da shi a zo a tara shi a masai to Allah ta'ala ce inna sababna al-ma'a sabban mun zubo da ruwa mun kwararo da ruwa kwararowa Allah shi yake zubo da ruwa daga sama au ka sayyibin minas sama'i thumma shaqaqna al-arda shaqqa sannan muka tsaga ƙasa tsagawa ta sha ruwa lokacin da aka yi wato huda ko aka yi noma ko aka yi shuka ko aka yi kaftu da abin da ya kama da haka fa ambatna fiha habban muka fitar da ƙwaya anan Allah ya ce ƙwaya kaga ƙwaya ta haɗa ƙwayar gero ne ƙwayar dawa ne ƙwayar masara ne ƙwayar iburo ne ƙwayar acca ne ƙwayar wake ne ƙwayar gero ne duk ƙwayoyin nan ƙwayar gyaɗa ce ƙwayar menene duk ƙwayoyin da ka sani zuba su a nan wa inaban da kuma inibi shi inibi shi ma yana cikin ƙwayoyin amma shi kuma yana yin ice ne wa ƙadaban da kuma ciyayi waɗanda dabbobi waɗanda ake karya dabbobi suna ci wa zaitunan da kuma zaitun wa tini wa zaitun wa nakhala da dabinai duk waɗannan kayayyaki ne na marmari wa hada'iqa da kuma lambuna gulban masu ‘ya'yan itace da yawan gaske wa fakihatan da kayan marmari wa abban da kuma wajen kiwon dabbobi irin ciyayi saharawa da ciyawa da dabbobi suke ci shine abba mata'an lakum wannan jin daɗi ne a gare ku wali an'amikum da dabbobinku ku ku ci ku yi ƙiba dabbobinku ma su ci su yi ƙiba ku ƙara samun nama ta hanyar su na'am فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'iza ja'atu saha idan mai tsananin ƙara ta zo, as-saihatu ita ce wato busa ta biyu, Mala ibn Kutaiba ce, as-saha allati ta sihu sakhan wacce take ƙara da tsananin ƙara, ai tusimmu wacce take kusan kurumtar da kun- kun- kunnuwa, yuƙalu rajulun asahhu wa aslahu iza kana la yasma'u idan baya ji kwata-kwata wadahiyatu sahatun aida musifa ma ana kiranta saha malam zajjaj yace hiya sayhatu allati takunu alaiha alqiyamatu wannan kururuwa da ihu da ƙaraji mai tsananin ƙarfi wanda alƙiyama take biyo baya ta sukkul asma'a tana kurumtar da jiyar ai tusimmuha tana mai da mutane kamar kurame ai fala tasma'u illa ma yud'a bihi ba ta jin komai sai abin da aka kira ta shi li ihya'iha to shine Allah ta'ala ce to wannan kamar da yace tafai za ja'atu tsammatul kubra yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a idan babban musifan nan ta zo to mutum zai tuna abin da yayi sai Allah ya ce yawma ita wannan rana ita ce ranar da yafirrul mar'u min akhihi mutum yake gudu daga ɗan uwansa ɗan uwanka shaƙiƙi ko li abbi ko li ummi kowanne ka gani ta kanka kake yi wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddu almujrimu law yabtadi min azabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi wa ummihi da mahaifiyarsa wa abihi da babansa kaga nan an gabatar da mahaifiya akan baba mai da muka ce annabi ya ce haƙoƙinta uku ne to yanzu girman uwa da darajar uwa a ce mutum ya gudu ya batta ai ka san musifar ba karama ba ce wa abihi da mahaifinsa wanda ya haife shi shi ma mutum ya gudu ya bar shi ba karaman musifa ce ta jawo haka ba wa sahibatihi da matarsa matar kaɗin nan dai wacce ake dan test ana kaza dinki din nan to ita ma an abu ya rikice gudu za a bata wa banihi da ƴaƴansa maza da mata duk in bala'i ya bala'i musifa ta musifa kowa yana yin ta kansa babu wanda zai tsaya ya binciki waɗannan a halin da suke ciki shi yasa Allah ya ta kiran wannan rana ya kira ta yawmul qiyama rana alqiyama yawmul la bai'un fihi wala khullatun ranar da babu ciniki babu wane abokin wane ne liyaumin larai ba fihi ranar da babu shakka sai ta zo yau mata jidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowace rai za ta tarar da abin da ta aikata gashi a gabanta yau mata biyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar da wasu fuskoki za ka ga suna kyalli suna haske ala sa fuskokinmu ne wasu kuma fuskokinsu sun yi baki kirin sun yi baki wilik sun yi baki sidik sun yi baki dudun yau mai jima'ullahu rusula ranar da manzannin ma Allah zai ce duk ku zo kuma ku yi bayani yau mai yamfa usadiki na sidikuhum ranar da duk mai gaskiya zai ga amfanin gaskiya a ranar qauluhul haq wa lahul mulku yawma yunfaqu fis suri magana Allah gaskiya ce mulki nasa ne a ranar da ake busa a cikin ƙaho yawma yahshuruhum ranar da Allah zai tashe su ka allam yalbasu illa sa'atan min nahar kamar ba su zauna a duniya ba sai awa ɗaya da rana zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan rana ce ta haɗa mutane wa zalika yawmun mashhud rana ce da kowa sai ya zo yawma ya ati la takallamu nafsun illa bi iznihi ranar da za ta zo ba wanda ya isa ya ce ƙala ko ya ce uffan sai da izinin Allah min qabla an ya ce yawmin la bai'un fihi wala khilal kafin zuwan wata rana da babu ciki babu ciniki babu kuma abotaka yawma yaqumul hisab ranar da hisabi zai tsaya a tantance a ware tsaba da tsakuwa inna ma nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah ya ce ina musu jinkiri ne zuwa ranar da ido take zazzagewa yawma tubaddaru al-ardu ghayra al-ardi was samawat ranar da za a musanya ƙasa ba ƙasa ba saman ma ba sama ba an ruguje waccan an kwashe ta yawma ta'ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar da za ta zo kowa ta kansa yake kowa yana kokawa ne ya kare kansa wa anzuruhum yawmal hasara Allah ya ce ka ja kunnansu game da ranar asara ranar kamunga yawma tubula sara'ir ranar tono asiri yawma yunfaku fisur yawma nadawi sama'a ka tsayi sijilli lil kutub ranar da zamu nannade sama kamar yadda sijilli yake nannade littafi يوم ترونها تذهل كل مرضئة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ranar da zaka ganta duk wata mai shayarwa ta yi watsi da ɗan duk wata mai ciki sai ta haihu a ranar yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ranar da shi kansa harshenka zai ba da shaida hannunka ya ba da shaida ƙafafuwanka su ba da shaida da abin da mutum ya aikata yau mai raunar mala'ikata ranar da za su ga mala'iku a gabansu la bushira yau mai izinin mujirmi ba farin ciki ba lale ba ahalan wasu halan a ranar nan ga muyagun mutane yau mata shaƙaƙu sama'u bil gamami wa nuzzilal mala'ikatu tanzila ranar da sama za ta tsage Allah ya ce za ka ga gizagizai kuma za mu saukar da mala'iku saukarwa yau ma la yanfa'u malun wala banun ranar da wato ‘ya'ya ba sa wa mutum amfani ko dukiyarsa yau mai firrul mar'u min akhihi ranar da kowa zai gudu ya bar ɗan uwansa to wannan rana in ba a shiri ba ɗan uwa yaya za a wayi gari da kowa ya shirya ya roƙi Allah ya sa mu wuce wannan rana lafiya likulli mri'in minhum Allah ce ga kowane mutum daga cikin su yawma izin a wannan rana sha'anun yana da wani sha'ani yugunihi da ya wadatar da shi ga barin na wani kowa ta kansa yake nafsi nafsi hatta annabawa kun ga za a je annabi adam ya ce in a je wajen annabi ibrahim annabi musa annabi isa ƙarshe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai ce ku taho ku taho ya je ya sujjada allah ta'ala ya ce irfa ra'asaka wasal tuqta wa shafa'atu shaffa shine za a yi a shafa'atul kubra wujuhun yawma izin musira Allah ya ce wasu fuskoki a wannan rana masu sheƙi ne masu haske ne masu ƙyalƙyali ne masu farin ciki ne ai mudhi'atun qad alimat ma laha min alkhairi saboda mutum an nuna masa abin da zai gamu da shi na alheri sai kaga fuskar tana haske tana ƙyalƙyali tana walli yana murmushi yana jin daɗi dahikatun lisururiha tana mai dariya saboda farin ciki mustabshira kuma tana murna tana jin daɗi ai farihatun bima nalaha min karamatin layi azza wa jal tana farin cikin abin da ya same ta na karramawar Allah wa wujuhun wasu fuskokin kuma yauma izin a wannan rana alaiha gabara ƙura ta lullube ta ta yi bututu an tuburbuɗa ta a cikin ƙasa an nannaushe shi an daddake shi an turbuɗa shi an tattaka shi ya yi butu-butu ya yi ƙasa-ƙasa an yi ƙasa-ƙasa da shi in ji bahaushe ya ce zan yi ƙasa-ƙasa da kai ma'ana zan turbuɗa ka a cikin ƙasa malam muƙatil ya ce ai sawadun wa ka'aba za su gamu da wani baƙi a fuskarsu da kuma wani ɓacin rai tarhaqu ha qatara alqatara zulmatun duhu ne zai lullube ta tarhaqu ha ai taghashaha za ta lullube wannan fuskar da duhu malam zajjaj ya ce ya aluha sawadun kaddukani wani baƙi za a ga ya rufe fuskar sai ka ce hayaƙi tuburɗaɗɗen hayaƙi za su gani a gurin shi ne Allah ya ce to masu wannan fuska ta ƙarshe ula'ika humul kafarut alfajarat waɗannan su ne kafirai fajirai kafirci da fajirci wani abu ne da suke tafiya sau da kafa kafirai fajirai ne fajirai dukkan kafiri fajiri ne amma ba dukkan fajiri ne kafiri ba kamar da Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimuna ma'ana dukkan kafiri azzalimi ne amma ba duk azzalimi ne za a ce masa kafiri ba don akwai kufur duna kufur akwai kuma fajar duna fajar shi yasa wanda ya fajirci Allah ta'ala ya ce ko manzo Allah ta'ala ya ce iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila an nar innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim afa naj'alul muslimina kal mujrimin saboda haka Allah ya tsare mu ya sa fuskokinmu masu haske ne masu farin ciki ne masu jin daɗi ne masu albishir ne ba fuskoki ne da za su yi ƙura-ƙura su yi ƙasa-ƙasa ba Allah muna roƙonka abinda ka faɗa a cikin wannan sura na a ƙudire Allah ka ba mu ikon ƙudirewa abinda ka ce a bari Allah ya ba mu ikon bari inda aka yi bushara da jin daɗi Allah ya sa muna da rabo inda aka yi maganan azaba Allah ya sa ba ma ciki Allah ya subhanahu wata'ala ya sa mu cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani muna roƙon Allah ya sa qur'ani ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba tambayoyi malam na mayar da matata bayan rabuwar mu tun kafin iddarta ya ƙare sai ta ce sai na sake bata sadaki sai na bata daga baya sai na ji ta yi aure ina matsayin koman da na mata ya ai matakka ce shi wannan auren da aka yi na biyu babu shi idan miji ya mai da matarsa shikenan ta maidu mun karanta a cikin ƙa'idodin raja'a cewa ba a neman yardarta kuma raja'a ta sihhu bil qawli wa ta sihhu bil fi'li wa kuma wa tajma'u bainal qawli wal fi'li dan haka kenan matakka ce rannan ma wata mata ta zo da irin wannan tambayar ta yi aure a wani gida hatta ha haihu to amma mijinta na baya lokacin da suka yi rigima ya ce ya mai da ita sai wani wanta ya ce wai bata maidu ba to ina wanta yake da iko ya hana a mai da ita ta maidu kuma aka je aka yi mata wani aure kaga an dafka aure akan aure don haka wannan matakka ce kawai wannan aure na biyu da aka yi bai yi ba in dai har an kawo dalili da shaida da ke nuna ka mai da ita kafin ta gama idda malam na yi rashin lafiya na kwana biyu ba na iya cin komai kuma ina azumi yaya matsayin azumi na waye ce ka ci gaba da azumi alhalin baka da lafiya har baka iya cin komai baka karanta alqur'ani ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar ba ai kai Allah yawa sauki bawan Allah ka daina azabtar da kanka Allah ya ce in kuna halin tafiya ko ba ku da lafiya ku sha azumi kwa rama to allah da ya ce ka yi azumin ya ce ka sauke ka sha amma ka zauna har kwana biyu baka ci komai ba kuma kana niyyar azumi azumin ka yayi tunda dai baka ci baka sha ba kuma kayi niyya ka bi duk ka'idodin azumi amma dai ka sha wahala wahala ce kuma ake so a rage maka ita wannan yace malam wani irin ibada zan lazimta don tsoron Allah da ibada ya zauna a zuciyata aqida ingantacciya tauhidi idan aqida ka tai kyau tauhidi ka da Allah tai kyau to sai kuma ka lizumci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qaulan wa fi'lan wa atiqadan ba abin da yake gyara mutum irin bin annabi idan annabi ya ce ayi kai gwargwadon yi idan ya ce a bari kai kokari ka bari duka za amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tu wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim idan na ce ku yi ku tashi ku yi gwargwadon ikonku idan na hana ku hannu wanda suka gabace ku an halakar da su ne saboda dalili biyu yawan tambayoyi marasa amfani da kuma sabawa annabawa yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kowa a cikin al'umma ta dan aljanna ne sai wanda yace baya so sabai suka ce waye baya so yace man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya saba mun shi da kansa ya ce baya son shiga aljanna saboda haka ka yi ƙoƙari ka bi annabi sallallahu alaihi wasallama sau da ƙafa shine abin da zai inganta rayuwar mutum malam a yanzu buhun masara ya kusa dubu biyar sai wani manomi ya ce in ba shi dubu shida yanzu zai kawo min buhun masara biyu da kaka ako hakan ya halatta in ba shi dubu shida to shi ba zai haka ba shi abinda ake akwai salami da ake yi wanda fuqaha'u suka kawo cewa manomi yana iya siyar da ya karɓi buhu yanzu ya bayar da damuna misali yana buƙatar abinci zuko yana buƙatar kuɗi ya siyar da wani abu saboda haka ba za a ba da farashi ba sai dai farashin da ake siyarwa a lokacin a haka za ku yi ciniki ba ni kuɗi yanzu in damuna ta yi zan biya ka da masara a kan farashin da ake sayarwa a lokaci wannan shi ake yi amma ba za a yi farashi tun yanzu ba don ba a san yadda kuma abin zai kasance a lokacin ba wani ce na saki maganin mura na shaƙi maganin mura a lokacin sahur amma ban daina jinsa a makogwaro na ba har a zahar yaya matsayin azumi na azumin ka yana nan jin cewa kana jin wani abu da ka ci da asuba yana maka makaki a makogwaro wannan ba shi da alaka da karewa azuminka domin ba da ranar ka ci ba malam ni yaro ne furfura ya neman ya haɗiye gashin kaina ko zan iya yin dayin ya koma baki za a manni shaikhan walastu bi shaikhin nama shekhu man ya dibbo da bi ba an ce wani ne ya je zance sai matar ta ga furfura a kansa ta ce ko tsoho ne ta ce kad ya shibul fata wa laisa ajiban an yura nauru fil qadibir raqi kad ya shibul fata kake damu saurayi ma yana furfura wa laisa ajiban ba abin mamaki bane a ga saurayi da furfura an yura nauru fil qadibir raqi ai danyen itace shi yake fidda fulawa fulawa ce iri ce akwai fara in ice ya bushe yana fidda fulawa sai to zo da aka kake damu wannan furfura ba na abu ce to abinda malamai ba su yarda da shi ba ka cire gashin kanka ya koma baki tunda dai kai saurayi ne furfuran nan ba matsala ba ce abinda za ka kawai kokari ka dan hada da kuɗi ko eh ba matsala amma dai ba a yadda wai kawai dan Allah fito da furfura a kanka ai me yasa ake kiran a Abdul Muttalabi Shaiba ai an ce tun yana yaro akwai furfura a kansa kuma wannan halitta ce in sai ga Allah ya shi da furfura to ba za ka boye ba tunda ba wanda zai ki auren ka a haka yanzu ma kana da kuɗi wacce take kallon tsohon kama da furfurar kama ba wani matsala in kana da abun batarwa tsofaffin ma ka da samari suke in suna da kuɗi a wajen neman aure don haka ba matsala kakkai wannan dayin din taimako na dubu biyar daga ƙungiyar 'yan gombe state computer downloading association su suka ka dubu biyar suka ce a saka a cikin asusun marayu ba sa offloading sai downloading kuɗi dubu goma daga wata baiwar allah a sa asusun marayu allah ya ba su lafiya ita da mijinta ya ji kan mahaifinsu a tamfa bakwai lufaya biyar daga wata 'yar uwa allah shiri mijinta ya ba su zaman lafiya a tamfa ɗaya da ɗari biyar daga wani dan uwa shi da matansa Allah biya musu bukatunsu kuɗi dubu ɗaya kayan sawa kala kala daga wata mata mata su hudu Allah biya musu bukatunsu kuɗi dubu shida daga wani baiwan Allah ya ce a biya mata Allah biya mata bukatunta kuɗi dubu ɗaya da ɗari biyu daga wani ɗan uwa Allah ya ji kan mahaifansa dubu ɗaya daga wani ya ce Allah ba su zaman lafiya a gidajenmu da mazajenmu in ji wata baiwa Allah kenan ko dubu biyu shadda yadi goma shi ma daga wani bawan Allah malam yaro na ko yana aiki a federal government ya saya mini mota ta alfarma nake roƙon a taimaka masa da addu'a Allah ya ƙara ɗaukaka shi ya kuma kare shi ɗari biyar to ai nan baka kawo komai ba kawai dan ka sai ma mota me ya shafe mu a ciki me za mu marayu dai ba marayu za ka ɗauka da motar na ɗauka motar ka kawo kace a sata asusun marayu to Allah ya saka mata alheri ya sai ma mota amma su marayu ne suka amfana da motar da ya ce ga dubu goma a sa asusun marayu ai addu'a wannan yaron Allah ya masa albarka da ya sai min mota ta alfarma ko ɗari biyar Allah ba wa ‘yarsa haihuwa shi kuma Allah ya yi masa damuwarsa dubu uku daga wata ‘yar uwa Allah ya biya mata bukatunta da na iyalinta dubu ɗaya da ɗari hudu daga wasu bayan Allah a yi musu addu'a Allah biya musu bukatunsu yadi biyar alƙur'ani ɗaya a yi musu addu'a Allah biya musu bukatunsu dubu uku daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya sa ya ci jarabawa dubu biyu daga wani ɗan uwa ya ce shekaru takwas yana tuka taksi yake so a yi masa addu'a Allah ya sa ya mallaki nasa motocin dubu biyu daga malama rashida da malama zuwaira Allah biya musu bukatunsu dubu biyu daga wani ɗan uwa Allah shirya mata yaransa ga kowa dai da kowa Allah biya masa bukatunsa na alheri Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi kamar yadda muka sanar sakon da za mu tura wa 'yan kurkuku ana nan an fara kawowa eh to a dinga kawowa ana nan muna so mu tara an ce akwai kayayyaki akwai dabino akwai magi akwai sabulu na wanka akwai omo na wanki da sauran abubuwa dai da 'yan uwanmu su ma za mu faranta musu kamar yadda jiya kuna ga ana ta zagayawa unguwa unguwa ana kai sakon nan na marayu a waɗanda aka yi rijistar su sama da dubu ɗaya da ɗari shida a cikin wannan kwamiti banda wanda suke hannunmu a can gidan marayu da haka kowannen su yana murna kuma suna addu'a Allah ya saka da alheri to to su ma 'yan kurkuku muna so mu aika musu da abubuwa da za su yi sallah da shi wanda ya san zai kawo tufafi da magi da dabino da sauran kayayyaki duk muna sha'awar a kawo waɗannan Allah subhanahu wataala ya saka kowa da alkhairi اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم